أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي ورب الأقداد فريد دهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن سيدنا ومربي وقائدي وفاري وملاذي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن ينفعنا بهم في الظاهر والباطن وأن يسترنا وأن يكمل جميع مرادنا على صراط المستقيم بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم يا حمة سيد للنبي عبد المعطري والتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادر اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله يومنا زمانا ثلاثين دا uku jalla kenan sunan Allah jalla to za mu sarwo shi ta jalla wato futa jalkar ta jalla jalla muna magana akan yadda mutum zai zamo ya gane Allah sanurihim ayatuna sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq annahu al-haqq ubangiji kenan wato tajalliyat shi ne sanurihim ɗin tajalliya da suke bayyana wa mutum ka gane harijan wa dakhilan harijan wa dakhilan ya ba kai ka gane wannan a sufanci shi yake son ka fahimci yadda Allah yake tasarrufatinsa min mahmudat wal mazmumat ka gane kowanne da sunayen da Allah yake ɗaurawa ibaduhu da sun sani sannan mutum ya gane abin da Allah yake nufi da ni'iman da Allah yake wa ɗan adam yaminan wa shimalan mutum ya gane ni'iman da Allah yake wa ɗan adam ya baka lafiya ya tsoratar da kai ya baka ya baka sauki ya sa maka tsanani ya sa maka amnu ya sa maka haufu ya sa maka maradu ya sa maka siha ya sa maka baddu ya sa maka qabdu ya sa maka azmu ya sa maka naqadu duk ka gane bi ma'ana alqadir wal ajiz ne alqadir wal ajiz Allah wal qadir wa anta al ajiz shine sanuri ma'atana al afaqi a nuna muku wani abu ba'idan yanzu aka ce mala'ika zai komi zaka yadda in aka ce aljani ne komai za ka ce za ka yarda duk waɗansu abubuwa za su yi komai za ka yarda to abubuwan duk gaba ke kuma an taro an da maka da shi jikinka akwai mala'ika jikinka akwai rauhani jikinka akwai shedan jikinka akwai jinnu kakanan kuma insanu sanuri ayatu na fil afaqi wa fi anfusihim ma ta'isa bayna annahu al saboda kowane dan adam yana da dabi'a guda hudu akwai shedani a jikinsa akwai nafsu nafsun nan nafsun nan istamarat al-ashya ta zabi ta dauki mahmudu da mazmumu amma shedan shi kadai ya dauki mazmumu zammu ne a cikin shedan gabaki ɗansa amma idan aka zo nafsu to nafsu tana tana yawo ne tana zama mahmudi tana zama mazmumu shi yasa annabi yusuf yake cewa wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amarata bisu'i illa ma rahima to kaga rahiman kaga mahmudi ne amma zammun shine a jiki a jikin nafsu ne za a samu ruhani za a samu mahmudi za a samu mazmumi a lokacin mutum domin mutum shi kadai yake zama a cikin wannan ɗabi'an ka fita daga shaidani ka zamo mazmumu maratib na biyu ka zamo na uku rauhani ko mala'ika ko rauhani a matsayi na hudu shine malako shine ka bauta wa Allah kana neman abiyaka ko kuma ka bauta wa Allah dan Allah ya cancanta rabbani wannan dabi'a guda hudu ne na jikin dan adam gabaki daya saboda ka dan adam da baki ɗayan duk duniyan halittar Allah babu wani abin da Allah bai tana a jikin mutum ba babu Allahumma ka gane ko ka sani ko ka zauna da wanda suka sani su faɗa maka ga yadda abin yake to wannan shine tashin hankali wajen fahimta Allah sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu haqqu kenan sannan Shehu Ibrahim Shehu Jami'ar Radiyallahu ta'ala ne yace haka ka gane ba taba baka abin da ba naka ba ba taba hana ka abin da yake naka ba rushe asal kalam wajen fata suf kawai ba taba baka abin da ba naka ba duk abin da ba naka bane ba zai zo hannunka ba duk abin da yake naka ne kuma zai zo hannunka ba a isa hana ka ba wannan yace inda law aqsamta ala allahi da da kai ta roko abin da ba naka ba kai isa ka shi ba da za kai ta roko abin da yake naka ne ka ce kar a baka sai an baka ko alheri ko akasinsa wannan haka abin yake wai qul sai ga ashe kaga kullum mai sirrun lima kulika lahu yana zaune akan kujeransa kullum mai sirrun lima kulika lahu shi yasa aka tambaye sai na rasulullahi ya rasulullahi tunda kullum mai sirrun lima kulika lahu to mu zauna mana kawai dan aljanna dan aljanna ne dan wuta dan wuta ne sai a'a kullun ya amalu ala shakilati kai aikin kawai Allah shi ya san menene kuma domin shi ubangiji yana baddalawa la yasalu amma yasalu hum yasaluna wannan shine zurfin hakikanin tauhidi in ka tafi to dole sai ka gani da abu mahmudi da mazmuni abu ɗaya ne amma a bidaya ba za ka gan shi haka ba in kuma gan shi a bidaya haka to a rikice kake sunan ka mahaukaci shine muhallin jazza amma suluki sai ka bayyana kowanne ka farraƙar da su hadaratul farki ne sannan a ƙarshe ya zamo jamu to ka samu ka samu wusuli kenan shi ake kira wusuli ka kai kujeran da wanda zai zage ka da wanda zai baka kuɗi kyauta duk ɗaya ne wanda zai yabi ka da wanda zai zarge ka duk ɗaya ne an kai level din amma a karon farko baka kai ba dole sai ka zamo harshen damu haka kana fice tukunna kafin mutum ya yi istiwa ya kai wannan gurin kaiwa wannan gurin kuwa aiki ne sai ka kashe faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum to anfusun nan ita ce nafsun nan eh faktulu anfusakum ba wai ka dauki wuka ka kashe kanka ba a'a anfusu nafsul amarata bisu'i ita ake nufi ga kashe ta duk wani abin da yake ba ya da kyau kawai ka kashe ka dawo da shi ba kar ka sashi a cikin lissafin ka ma dama kana son ka shiga cikin wannan ka rafka ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina kidan والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا منهم ويقول شو الجاني أنا شوى إن الله يختبر العبد بالفاقة وبنجي هنا باو باو زائي لتلوش وبالتيسير شيء من غير محض الحلال كما زي يسأل مثلا وانا أبو كدن من غير محض الحلال ba abin da ke tsantsan halal ba ga talauci ga wani abu sai za ka bar kalilan idan yayi hakuri dan kankani futiya lahu fatahan lam tasifu hasatun ba'dahu za a in ka dan yi hakuri za a takure ka dan aji ne za ka faɗa Allah yana yin haka bawa sai a takure ka ka ji ko ta ko ina dan me ka gane antal ajizu huwa alqadir ka gane antal abdu huwa rabb ka gane wannan duk abin da ake so ana son duk lokacin da Allah ya maka abu to ya maka ne dan daraja in ka yi haƙuri ka samu daraja in ka ƙi yin haƙuri ka shiga bala'i Allah ya kiyaye to futiha sai a buɗe futiha lahu fatan dan tashimuha sasatan ba'dahu wanda babu wani abin da ya same shi bayan sa wa yuqalu ana cewa inna shay'a shi abu idza udlika al insani min indillahi idan aka sakarwa mutum daga Allah wa bi tasiri minhu daga tasiri ubangiji ya yassare masa dama istimrarihi to abubuwan su zai ci gaba wallan yankada ba zai yanke ba kuma yawa domin akwai abubuwan da aka zo aka buɗa maka to shikenan in ka kama da hakuri ka hau kansa to ka tafi kenan kuma abun ba yankewa cikin sa insha Allah wa taqarrab zalika bitamsil bil umur al musharati da kusantar da kai da wannan bitamsil da misalai bi umur al musharati da al'amara na mushahada ويدل برحمة الله على الله ويدل برحمة الله على الله sai a yi maka ishara nuni nuni da rahaman ubangiji zuwa ga Allah wa yu'rifu an-nas iyaha sai a sanar da mutum iyaha wannan rahamar wa yu'arribu dhalika lil afham sai a fitar da abun dan fahimta bi rahmatil walidi lil waladi yanda uwa take tausayin ɗa alwalidi ko mahaifi lil waladi ga ɗa ولا يفاء على أحد ولا يفاء على أحد wannan baya buya wa wani a fatakunu shafaqatan wannan yana iya zama shafaka ne tausayi ne alayhi a fatakunu shafaqatan alayhi a zaunin shafaqatin lahi to zaka iya cewa tausayin uba ya fi tausayin Allah ne eh li ibadihi wa rahmatihi ga bayinsa ga rahmarsa haka mutum zai fasaranta a ya wa'in kurul hadis sai a faɗa maka hadisin lallah arhamu bi ibadi min hazihi bi waladiha manzala sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wata rana wata mata ce a garjin rana a cikin makka banta yana rana ta je ta ɗauki ɗan ita ta kwanta a bayan ta ɗauki ɗan ta ɗora shakar cikinta ita zafin ranar sai ya ce kun ga wannan to ni na fita jin abin da yake samun ɗan kamar haka a cikin ɗari shi yana da rahama a kan ɗan su casa'in ita ɗaya goma ne nata cikin ubangiji shi kuma ya fi son ɗan fiye da ita so ni casa'in da tara cikin ɗari ɗaya ga wannan rahama ai an ga rahama uwa kaza in ta samu abubuwa tana ba wa ‘ya'yanta ne ba ta cika ce bai ta ba wa ‘ya'yanta in ta ebo ta mika musu wannan babu rahama ne duk rahamaniya ce sannan tana taka ɗanɗan yana ihu da tsarkar kabar da sauri dan tausayi to wannan ramin annabi muhammadu ya fi dukoni tausayin abin da yake tare da kai so casa'in da tara ubangiji kuma ya fi tausayin komai so casa'in da tara to wannan shine sai wasu suka ce to idan har Allah yana jin tausayin mutane haka to ya ake ku bai sa wuta ce to shi kansa wutan maratib ne eh shi kansa shiga wutan ladabi ne ga rashin bin haƙƙi ka cancanci ka cancanci a ce ka san ubangiji ya maka ya maka ya maka babu wani abin da Allah bai maka ba na ni'ima babu shi wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha fito ba nau'in wannan zaka kalla ba a'a nau'in abin da Allah ya maka ba sa ne ya samar da kai kana mani daidai yake da majina Allah ya samar da kai a majinan nan yayi ciwonka sai da ya kai kwana sai da kai shekara sai da ya ɗauki shekara ɗari da ishirin yana yana tattalinka shi ne kwana ɗari biyu min kanin kidaru alfa sunatan min mata uduna yana tattalinka tun kana alamul barzahi aka zamo ka dawo gudan jini ka dawo gudan jini a gudan jinin aka yi maka tattali ka dawo gudan tsoka a gudan tsokan a gudan jini ake buga mutum a fitar masa da duk hanyoyin da ke jikinsa duk hanyoyi hanyar ruwa daban hanyar jini daban wannan urku ne wannan azmu ne fatan jikinka ba kala ɗaya bane hawa hawa hawa wannan na sama wata alam ce tsakanin wannan akwai shamu tsakanin wannan fatan da naman jikinka akwai alam na kitse a nan gurin yake yawo sannan akwai jikin naman shine na uku wanda akwai a jikinsa aka yi aka mammanna dukkan hanyoyi hanyar ruwa daban hanyar jini daban urku daban sannan a ƙasansa aka sa maka ƙashi ya rike shi a jikin ƙashin aka sanya ɓargo wannan shine halara ɗai ɗai sai ka kala bakwai ne wannan shine Allah ya gini sama hawa bakwai ya gine ka hawa bakwai ya gine ka duk wa'innan abubuwan wani godiya kamar wani godiya kamar sannan Allah zai sa maka aikin da ya sa maka zuciya tun da aka haife ka yana aiki sakan bai taɓa tsayawa ba har kai shekara ɗari da ishirin ko ɗari yana aiki wanda har yanzu duk abubuwan da ake kwaikwayo na injina da sauransu ai kwaikwayo mutum ne to amma nawa ne a ce ka fasa taya ta yi kwandem ta yi kaza ta yi kaza amma na Allah in ya sa shekarun da za ka yi ba a canza shi duk waɗannan ka yi godiya ka san Allah ya maka sannan Allah ya haƙori wannan duk ƙashin da Allah ya yi a jikin ɗan adam babu kaman haƙori yana daga cikin farkon halitta a jikin ɗan adam haƙori yana da wani har ka mutu ba za ta maka ɗaya ba ɗaya ba za ta ba kuma kai shekara ɗari shi kake fama da shi tun daga fitowansa da shi kake aiki duk ƙashin duniya in ya zo ya kafasa da shi har ka kai ba canza maka boris ɗinsa bai cinye ba wannan duk ka gode wa Allah sannan ya sanya maka waɗansu koguna a cikin ƙwaƙwalwanka wanda kogunan su suke fitar da komi da komi wato marajal baharai akwai kogin ɗaci shine kogin ɗaci ruwan kunne kogin daɗi shine ruwan baki kogin hanudun mai tsani shine hanci kogin gishiri gashi nan wannan duk suna fita ne daga kogi ɗaya ruwa ɗaya ne in aka zo sai a canza wannan ya bi nan wannan ya bi nan wannan ya bi nan kowanne akwai aikinsa wanda wannan yana tsare maka illoli ba duk cuta ba ne ke shiga magani ne sannan wannan yana tsare maka illoli wannan yana tsare maka illoli wannan kuma shine malihun kowanne akwai aikin da yake maka sannan bayan haka kuma kawo mala'iku suna suna gadin ka wayan ta udu ne mutum la tusuwa duk wannan Allah ya maka wannan kuma yazo ya ce kar ka yi ƙarya kar ka yi zina kar ka sha giya kar ka yi sata sai ka ce sai ka yi ai na ganin baka da zaman lafiya ba ya kamata a nuna maka wanda ya yi ka ya isa da kai sai a ce to shari'a ta yi haddi ta yi shi yasa in mutum ya yi zina ake masa bulala ubangiji ya ce kar kar tausayi ya dauke ku saboda ya saba ka'idan Allah in kisa ne a kashe shi kuma a gaban mutane kar tausayi wala ta'khuzkum min Allah min ra'afati kar ku ji tausayi ko miskalar zarraci ku zartar da shi saboda ka'idodin da ya karya ka'idodi Allah ya maka ni'imomi duk ka kasa wannan Allah ya kiyaye mu لله يرحم بعبادي من هذه ولدها ويذكر الناس من نعمة مولاهم da yawa ana tunatar da mutane da ni'imar da ubangiji ya musu wa ma hawwalahum wa aulahum da abin da suka aka jinkirta musu aka zaɓe su yurshidu da dalika ila muhabbatin lahi wannan yana sa mutum ya so Allah yana sa mutum ya so Allah wal haya'u minhu daga ciki akwai kunya أنه يأتى بسبب ما أسباب لعبيده والحياة أن يأتى mutum yana kiyayewa bi sababi ma asdahu da dalilin abin da aka dangana shi li abidihi ga bayansa wa ma yajidi da abin da yake samun sa alaihi akan sa da'iman wa abadan da'iman wa abadan min isbadihi na daga kyauta wa isani kyautatawa watlu sai a karanta masa wa'az baza alaikum ni'amahu ubangiji ya rinar mana da ni'imominsa zahiratan wa batinatan ciki da waje Allah ya ba mu ni'ima zahira da batin wa yakasarul kalam fi dalika jalla auqati shautu dan yana yawan faɗan irin wa'annan saboda wannan sune ru'yatul minnati ka dinga ganin ni'iman da Allah ya yi maka to wannan yana sa mutum ya zamo ya so Allah kuma ya ji kunyan Allah kuma ya ƙara kusanci da Allah eh yana yawan amato wa galiba a hayani da mafi rinjaye lokatayensa wai bayinu yana bayyana wa ma huwa mustamirrun alal abdi da'iman abin da yake dartacce ga bawa da'iman wa abadan min ni'matin nafsi wajen ni'iman da Allah ya yi abin da zai amfana da kai waye ya iya ganewa ya ake yake karuwa wa yake iya ganewa ya Allah ke maka indifai wanda yanzu da zaka je ka kwanta a gindin bishiya a daji ka kwanta kana bacci kiyashi in ka ga kuda ya sauka a idan ka haka mala'iku na korewa kiyashi ya shiga kunnanka mala'iku da su yi gadinka nawa kake biya amma kana mutuwa da sakan minti ɗaya daga kuda a bakinka da hancinka da kunnanka da sun zo sun cika da ne sa su ba ma'aikatanka nawa kuma kake biyan wanda wanda ke ma wannan wanda ka sake maka wannan gadin kaga an yi ni'ima wa mutum wa azbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan amma mutane ba su sani ba to wannan rashin sanin alhairi yake sa ba a godiya idan ka san alhairi maka alhairi to ya kamata ka yi godiya eh amma duk abin da aka yi maka kana ganin ai dole ne ko kuma kawai in dai za ka ga abin a walakance to godiya zai yi wahala za ka ga ma ba za ka haƙƙin ka ba kuma ba ka da wani haƙƙi ƙarya ne ba ka da wani haƙƙi wal mahsusat da abubuwa masu motsi wal ma'anawiyat da abubuwa na ma'anoni wa zahira da bayyane yufassiru kullu zalika tafsilan shaudan yana bayyanawa dai dai dai dai ka gane dan ka gane wato bi ma'ana fabda abin da suka musulunta ilmin alamin sufuli ila alamin ulwi koma bayan ka karuba me Allah ya yi maka tukunna ka gani yanzu wanda ya maka wannan ya ce ka yi kaza ka ki ya ce ka bar kaza ka ki bari wannan shine wa yaji alaihi bayanan bayani zai zo wata hasilan da bayyana a fili fa yi bayyana annal imani billahi wa rasulihi nan ne za ka gane imani ga Allah wa rasulihi imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min anil badinati da'imatul mustamir tana daga cikin ni'ima na badini da'ima mustamirra alal abdi akan bawa bawa ko ya sani ko bai sani ba dole imani da Allah zahiri da badininsa dole sani ko ya sani ko bai sani ba domin numfashinka yana kiran huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa duk abin da yake fara wa annan lahi ya mudduhu bihi Allah yana masa madadi da shi fi kullu lahazatin lahazatin cikin kowane lahaza lahaza wannan ciko yana rike shi subhanahu alaihi kullu habaratin habaratin cikin duk wani abin da ya faru ya fado wala min salit alaihi shi shaytanan Allah bai sallata shaytani muridan mai taurin kai akan wannan ba yafsidu alaihi wanda duk abubuwanka wanda ka yi shi akwai gurin da shaidan bai isa shi gaba akwai kuma gurin da shaidan yake da hannu akwai gurin da kuma shaidan bai isa shi gaba kamar yin abu saboda Allah shaidan bai sani ba eh kai abu saboda Allah shine ikhlasi ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ya ce al-ikhlasu sirrun min asrari haba'atu fi qalbi man asha min ibadi la yastajabu malakau fa yaktubu wala shaytanan fa yafsiduhu yin abu dan zatin Allah sirri ne tsakanin mutum da Allah mala'ika bai sani ba shaytan bai sani ba balle ya bata ba hannun shaytan akai eh yi kai ne kawai ka sani sai ubangijinka wala jabbaran anidan ko wani mai jin kai yaslibu anhu ma minhu ladayhi ya cire maka ya fata maka abin da kake tare da shi ina yadda minhu wannan inaya ne na ubangiji tsakaninka da shi wa rahmatun kuma rahama ce ta Allah da yi wa fadalan kuma fadala ne wa ni'matun kuma ni'ima ne walau sallata shaytanu ala yafsadihi da Allah ya sanya shaytan wajen fata shi kama sallatahu kaman yanda ya sallata shi ifsadul a'mali wajen ɓata ayyuka na kafura kasira minan nas ba da imani da mutane da yawa sun halaka bayan sun yi imani in qalabu ba'da rihim da sun juya bayan sun samu riba ila husrarihim zuwa zuwa tabiwa Allah ke yi walakin Allah sai dai ubangiji in kana alal insan ya ya yi kyauta wa bawa bihizzi ya kiyaye shi kamar intana kamar yadda ubangiji ya kiyaye bita hasisi da keɓancewar shi bisa dikal fadali wal ihsani da rigayen fadala da kyautatawa Allah ka mana Allah ka kara mana kai wa bi ayyi sababin istahaqa al abdu hadi nima to wani sababi ne Allah yi wa wannan yi wa ba irin wannan kyautar da ya tsare maka wannan imanin naka wani sababi ne kai mar ya yi maka haka ya hana shaidan iko a kan haka ya fata ka me kai sai ka faɗa in babu to ashe ka gane wa in ta hudu ne mutum ladi la tuhusu ha kenan haisu fiha yawman ta yadda Allah zai baka wata rana kaddartal makadira duk wani makadiru na ubangiji ya ya gudanu wakar samtal kisma an raba rabe-rabe haisu la wujudun li zati ta wajen da babu samuwa ga zatin ka hunalika a nan gurin wala amalun ya taqarrabu bi ila muqiha babu wani aikin da zai kusantar da kai zuwa abin da zai bayar wala shay'an yadlabi babu wani abin da zai nuni ويستند إليك دنجان لشكاي بل هو محض الجود tsantsan kyauta ne kawai na Ubangiji, wal infiran da baye-baye, wal fadl da fadala, wal isan da kyautatawa na Ubangiji ya sa ka, ka tsira duk wani aikinka da kake tsammani, in ka ga aikinka duk wanda shaidan bai bata ba Allah ne kare. To kai goye ka faɗa wani abu kai wa Allah, saboda ka rabbana la tuzigi qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma. innaka antal wahhab ka ba wa kanka amana Allah mun ba da imanin mu amana imanin wajen manzo Allah kai kake ba shi aiki kuma ya tsaya maka aikin saboda haka nawa kake riya babu min ni'mati subhanahu wata'ala alaina wa rushayra al-insan bi hadhihi ni'mati al-uzma da mutum zai fahimci wannan ni'ima da Allah ya yi wa mutum mai girma wa arrafa ya san da ita lasta garaka wal farhu billahi da ya gama da ya nitse cikin farin ciki da Allah wasta walla alaihi sultan al mahabbati da dukkan lamarinka ya zamo kasa Allah shine abin soyuwa wa shagafa ya hadar mawafi da ka ba ka da abin damuwa sai a hazal mu'ti wannan mai bayarwa wallahu subhanahu wata'ala al-karim wal maula al-azim shine majibancin lamari al-azim mai girma annabi khalaqa shine ubangijin nan da yayi halitta ko annabi khalaqa shine ubangijin da ya halitta ka fahada kuma ya shiryar da kai kan aikin da yake so Allah ya halitta ka ya sanya ka kuma ka bi abin da yake nufi wata faddala Allah ya fifitar da kai fa'aɗa ya baka wahas tasal azala wajita ba ya motsar da tun azal kuma ya zaɓe ka Allah mun gode masa wala ya zalo radiyallahu anhu shautu ya bai gushe ba yana sanar da mutum kansa da ni'imar da ta zo maka daga Allah dan ka rike Allah ka so Allah yana cewa fi muhatili yu'uddu ni'amallahi ala abdihi wato a mazaunin sa yana fadawa bayin Allah ni'imar da Allah ya wa bawan sa almuttasilatun wal munfasilatun da wanda ya sadu da mutum da wanda aka raba wa ma nawaluhu min hafi ardihi da abin da aka baka daga kasa wasa ma'i da abin da aka saukar maka daga sama sun mai talu sai Allah sai shi ne karanta wa yasa udu ni'matallahi la tuzuha idan kuka kidanya ni'imar da Allah ya yi wa mutum la tusuwa ba za a san iya iyakanta ba abin da yake faruwa a cikin wannan ni'ima a cikin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yake wa bayi sammai da kasai akwai wani arziki ba daga sama ya zo ba duk wani arziki daga sama ne eh duk wani arziki daga sama yake duk wani arziki kuma na saukarwa kasa wa al'umma ne Allah ba abin da zai yi da shi dan ku yi Allah ba da bukata ku ne mabukata saboda haka komai duk da hancin mutum da komai da komai Allah ne yake wa mutum saboda haka Allah huwa al-fa'ilu kulli shay'in Allah shine wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ayyukan ku gabaki daya Allah ya ne dan ya girma ku dan ya ɗaukaka ku kuma ya sa ku dan ku ya fifita ku har ya sa ku kafi ma mala'iku wasu kuka fi kuma ba irin jinsin aljanu ba ne duk komai aka tsara muku wannan su kullum garkaɗi barin ni'am kai mutane ba gaba ɗinsu sun yi nitso ne cikin kogin ni'iman ubangiji illa annahum la yashkuruna sai dai ba sa godiya ne saboda rashin sani jahilci wa qalilun min ibadiy shakurun shi yasa Allah yake faɗa kaɗan ne daga cikin bayina wanda suke godiya ma'ana wanda suka san abin da aka yi musu ko wa idza arada Allah bi ati khairan idan Allah yana son bawa da alkhairi wa an yaj'alahu min hawas ibadihi idan Allah yana son ya sa bawa daga cikin kebantattun bayinsa arrafahu ma alaihi min ni'ami sai Allah ya ganar da kai irin niman da Allah ya maka eh Allah ka gane da mu wa alhamu shukuraha sai kuma ya zama ka godewa niman da Allah ya maka yanzu yau numfashin ka yana sarkewa duk abin da ka mallaka za ka ce ka bayar dan Allah ya dawo maka da numfashin ka daidai to shikenan yayi daidai sai ka zo za ka sha ruwa duk lokacin da ka sha ruwa sai ya zama shan ruwan ka yana daidai da kaman kana shan ruwan gishiri sai ka ce to kai fa an ka sha fa ko kuma ka sha ruwan baka koshi ga ruwa ne Allah ne yake kosarwa shi yake halittar kosarwa lokacin da ka sha ruwan daban shan ruwa daban kosar da kishin ruwa daban daban jin yunwa daban kosar da mutum bayan ya ci abinci daban Allah ne yake halittar kosarwa bayan ci ya sa maka Allah ne yake halittar kosar da kishin ruwa bayan kishi bayan ka sha ruwan ya sa maka Allah zai iya sa ka sha randa goma sai dai cikin ka ya dinga tulu kawai a ga yana kumbura kuma kishin ruwa ku rabu da shi ba da Allah ya maka wannan ni'iman ka sani tun da bai maka ba idan aka zo nan gurin ya za yi kaga sai an fasa cikin ya sake tsayayewa ka sake sha an dinga tiyata kenan an dinga tiyata kenan to shi kenan wannan ni'ima da Allah ya yi wa mutum mutum in bai sani ba to bai kai ba daga cikin bayin Allah abin da yasa Allah yake wani sufi yake cewa ma ahala maka ya rabu mamakin hakurin ubangiji gashi shi ya yi ka ya hana ka abu kuma ka yi kuma yana kallon ka kai sai kai kaman ka gagara a'a tausayi ne ra'afatan wa rahmatan wa fadalan wa imtinanan wa ihsanan na ubangiji da yake mana wannan shine walam yajid shay'an ala dalika ba abin da mutum zai kara ya kuna yi mahsusan wanda ya kasance abin kebancewa fa kullun nasi dukkan mutane mun'imun alai duk wani mutum da ka gan shi Allah ya masa nema wal ma'asusu amma ke bancacce man shahada wanda ya ga ni'iman da Allah ya masa ka ga ni'iman da Allah ya maka to wannan tashishi ne Allah ka sa min al muhassisina wa yaqulu shadda ne ci gaba da cewa ashkuru shi godiya babu lail azami kofa ce ta Allah mai girma وسراده الأقوام شيني هنيا سمفي أيوة ولهذا سبو ده هكا قاد الشيطان شيطان يزونا أكم ونن هنيا بسجيله أكم متشين يسد عنه المؤمن ينا توشي وكر مؤمن يسعو wannan abin da ya sa kenan babu babu shukuri eh duk shine zaka mallan ya shukurin nasa ai digir wayannan ne to za ka ji an tare maka karatun a sufanci an dawo da shi a mai da shi a jikinka ka gane e ga yadda abin yake ga yadda abin yake ba ka karanta ka ba mutane labari kai ma baka san kamar san limeri hanil asfara ba a'a practical and theory ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda abin yake haka ake wannan shi ake nufi da sufanci ka haɗa zahirin abin da batsininsa ka fito da shi fili ga shi yadda yake kuma yadkuru shahidan ala dalika mushahadan sa akan wannan qaulu ta'ala hikayatul qaulul la'ini fadan shi inannan nan shine la aqudanna lakum lahum siratal mustaqim ni kuma na rantsi sai na tsaya a wannan hanyar taka babu shukuri shi yasa mata abin da yasa suka fi yawa a wuta wannan abin ne rashin godiya ne eh rashin godiya mai da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata sun fiya a wuta ce menene da lake wa antum takfuruna al-ashira takfuruna ni'mati ne ai in an muku alheri ba ku gani to wannan ai shedan ne yake toshe wannan gurin duk wanda zai maka alheri yanzu wani zai maka alheri yake ce ai na ya kamata a ce an bani fiye da wannan kai godiya ko ka abin nan Allah ya maka alheri shi ma na Allah ka soke in Allah ya maka alkhairi Allah ya baka ya baka wadatan dukiya a hannunka dan kai alheri da shi ne da ya baka kai kuma ka juya kana yakan Allah da shi shi ne aka yi shi ma an faɗi ne saboda haka dukkan wayannan alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran kenan eh Allah ya yi faɗa akan wannan da yawa baddalu ni'matallahi kufran na baka lafiya ka zama mazinaci na baka lafiya ka zama barawo na baka lafiya ka zama ha'ini na baka lafiya inda na ɗaure cika da ciwon ciki ka isa ka yi ko ba ka bane in na haɗa ma ciwon kunne mai kunko mai mai mai mai mai abin nan mazinaci ya isa yi zina a lokacin ya isa in aka haɗa ka da in aka haɗa ka da ciwon kai ka isa wani abu na sabon Allah a lokacin ka yi a cikin lokacin Allah za ka kira to neman Allah da ta zo maka sai ka kasa gane kyautan da Allah ya ma sai ka ce bari ka kai mara farmaki abinda baya so kuma ka yi baddalu ni'matullahi kufran kenan wani yana samun kuɗi a lokacin aka ce shiga wuta shi yasa wani lokaci in dukiyar za ta zo maka sai Allah ya hana saboda ya san wannan dukiyar tana zuwa za ta ja ka ne girman kanta ta sa ka ka saba Allah sai a hana ka to kaga a zahiri kai ka rasa amma a baɗini an kyautata maka kai kana faɗar dukiyar ya ki zuwa Allah kuma ya cewa in na baka za ka halaka ne a lokacin domin zuciyar a lokacin shedan ya riga ya waina ta ta ya sa maka saiti kuɗin na zuwa kawai za ka zartar da abin da kake nufi wannan shi ne abin da Allah yake yi ake magana shi yasa shi jani ke yawan magana akan gyaran shi kuma shaɗan ya rantse zai zauna a shiraɗan la'udanna lahum shiraɗakan mustaqima shine babu shukuri kenan shi yasa mata suka cewa shiga wuta wa antum takfuruna al-ashira duk alherin da ka mata ranar da baka yi ta ce to man da ma hakuri ne ake mata hakuri take amma me ake mata eh to mutum shi ma ya zamo bai san babin hakuri da godiya ba to shi ma an shiga Allah ya kiyaye to wannan babi ne na shaitan ne toshewa amma babu azani inda wusulu ila Allah ashkuru eh man man man lan yashkuru nasa la yashkuru Allah in baka gode mutane ba gode wa Allah ba saboda Allah yana yin aikin sa ta hannun mutane ne ashe ka gode wa mutane ka gode wa Allah saboda haka godiya abu guda hudu ne alhamdulillahi ba wanda ya ishe godewa Allah duk duniya banda sai na rasulullahi shi ne la'uji sana alaika kama a sunaita ala nafsi ta hanta alhamdulillahi shi yasa ya zamo alhamdulillahi shi yasa muhammadu don shi ne kadai yake godiya wa Allah amma kowa zai gode wa Allah ne min babul hikayat amma annabi Muhammad shi ne kawai zai gode wa Allah a level din kujerar su ya gode wa Allah to tun da ba za ka iya gode wa Allah ba sai Allah ya ce maka to ga yadda abin yake alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal ardi Allah ya gode wa zatin zatin sa sai kai kuma ka ce alhamdu na gode in aka baka wani abu sai ce shakarar abdu li rabbi sai ka bawa ya baka abu sai ka godiya wa mutum sai Allah ya ce shakarar shakarar abdu li rabbi dai kai za ka yi godiya wa bawa shi kuma Allah ya ce shi kamar domin godiyar ya tu ilallahi bawa ya gode wa Allah Allah ya gode wa kansa Allah ya gode wa bawa idan bawa idan Allah ya in bawa ya wani abu na alkhairi sai Allah ya ce shakarallahu li fulanin Allah ya gode wa wani duk abun al'amru kulluhu yasu ilallahi subhanahu wataala saboda haka wato godiya shine babu la'azami a wajen Allah wanda yake tabbatar da mutane wa yuqal wa yaqulu shaddan yana cewa aqrabul abwab ila Allah mafi kusancin kofa wajen Allah babu shukuri shine babu godiya eh nagode nagode nagode ba ka ganin Hausawa iyayen mu Allah ya saka musu alheri idan ka ba yaro abu me yake cewa Allah amfana ka san ma'anar sa Allahumma amfana al'amfana ai ba wuce duk wani abu na tanadin da zai tara maka Allah kusa saboda sufaye ne suka raini abu al'amfana Allah mu amfana ne eh kuma babi ne na godiya eh a wa man lam yadkhul fi hadha zaman ala babu shukr lam yadkhul duk mutumin da bai shiga kofa ta godiya ba a kofan wannan kofa to a wannan zamani to bai shiga ba eh li'annan nufusa domin zukata qad galizat sun yi tauri sun yi ƙarfi yani fala ta ta'assara bi riyalatin wala bi ta'atin zukata sun yi tauri ba ba su yi tasiri da riyala ba ma'ana ba zuciyar ba ta horu ba wala bi ta'atin ko da jin Allah wala tanzajir bi muhasabatin ko ba ta samu zajaru da yin muhasaba hasibu an fusakun qabla an tuhasabu ba saboda haka babu shukurin nan shi aka aka bar mutane shi yasa tariqan tijaniya tariqatu shukuri ne tariqatu shukuri ne in ka shiga tariqan tijaniya tariqatul fadli ne ko منين يقول إبراهيم النجل الحج عبد الإله بدر الوحاج من بعد بسم الله ذي الإحسان كو ده طريقة محب الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان محب الفضل شكر جنا والرضوان wannan shine ɗarika ana kiransa ɗarika ta shukuri Ɗarika ce ta godiya in ka shiga ɗarikan tijaniya kullum abin da kaman kana cewa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duk wa'annan wuridan an tara shi mujmalin sa akan godiya ne wa Allah saboda baka isa ka shiga bane sai Allah ya zabe ka don ka shiga kuma yawan wannan din kana nuna godiya ne wa Allah cikin ni'iman da Allah ya maka an zaɓe ka cikin musulmai an zaɓe ka da cikin ummalu saboda haka ya kamata ka yi godiya wa Allah shine dariqatul shukuri dariqatul shukuri shine ibrahimiya ibrahimiya tijaniya sai ga ta nan dai ta tattara abubuwa da yawa mushtamilatul li hada al-sifa al-mubaraka eh muna muhasaba wala munaqashatun ko wala jin munaqashatun ko munaqasha kayi abun ka sani ba lokacin da ake bane mutum ya sani fa idza tadaraka alfarhu idan mutum ya shiga cikin ta da farin ciki bil mun'imi da mai ni'ima shine ubangijin da ya mana ni'ima to gaba an zalika kulluhu to wannan ya kuya dukkan sa wa duwat an nade musafata an tsare ta kenan idan ka shiga la tabrahan bi an umin un imta wa brahabi ma an ama in akalta to in ka samu wannan duk wani abin da ya zo maka a san minhu ne eh minhu ne wannan wanda ya baka sababu ne amma almun'imul haqiqi wallahu alfa'ili shine Allah to an an nan na da maka dogon tafiya kenan wa kullu wa'adan fi kalamillahi tajiduhu maqarunan bil mashi'ati wa kullu wa'adin duk wani alkawari fi kalamin Allah cikin maganar Allah tajiduhu zaka same shi makaruna bi mashi'atin zaka same shi ake insha Allah ne illa shukuru sai dai godiya duk wata duk wani alkawari na ubangiji duk wani alkawarin da Allah ya maka to zaka samu ya tafi da mashi'a amma shukuru ita kadai ta zo a bude ita kadai faqala ta'ala la in shakartum ka gani amma kowanne akwai mashi'a duk wani alkawarin Allah da mashi'a amma godiya kana yi ga kujeran saboda haka yi babu lahi al'akarabu kenan kofa ce ta Allah mafi kusa ka riske abin da ake nufi wa kada hudu dilanin kasi ubangiji kuma ya sake karfafa maka da la'in la'azidannakum la'azidannakum kaga la in shakartum la azidannakum zan sai da Allah ya rantsuwa ya ta'kidi da lamul qasmi wa nunut tawkidi akan abin da za a zartar amma komai bi mashi'atin mun dauyan bi mashi'atin maqarunan bi mashi'atin wa yaqul lana inna ma tulul aya to dan yana faɗa mana in lokacin da ya karanta hajil hajil lamu huna lil qasmi yana cewa wannan lamun na rantsuwa ne كأنه يستفهمنا كما يرى فيرتد من فنقول له مشي نعم إيه ويقول شيء انظر كيف انظر كذوبا كيف قدم الله الشكر على الإيمان يا يا أكا قباتا دقوديا أكا إيماني إيه تنعم شأني saboda damuwa da sha'anin فقال يتي ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم قال نيكو ما يفعل الله بعذابكم me Allah zai aikata da muku azaba in shakartum in dai kun gode in dai kuna cewa alhamdulillah to me zan muku me zai sani in muku azaba kuma ashe ni'iman wa yanta uddu ni'matullahi la tuksuha dinnan ashe in ka gane ni'imar da Allah yi ashe ana mana azaba ne saboda rashin godiya da ni'imar da Allah ya mana ni'imar nan zahiran da batina an fahimta idan an ga dama sai a bata annabi Musa yanzu ka tashi zaka je gidanku kai da kanka zaka iya cewa a jira ka minti kaza ka zo to sai Allah ya cire magana isin ka taka kasan kai shekara arba'in kana tsaye a waje dai kana tafiya ka zauna ka yi hutu ya ci wuna bil ardi arba'una arba'ina sana baya wa annabi Musa ba gashi ga baitul muqaddasi ba su shiga ba sai da su kai shekara arba'in ba zaba sai bane kai yanzu ka tashi ka ce ai za ka tafi waje kaza kuma lokaci kaza za ka je wani ko insha Allah ba zai ce ba ko ba haka bane ba a yi din Allah ya barka duk wannan abin ya barka ka cika gurinka kai ne ka nuna masa ka yi godiya da ya maka haka wataƙila ma za ka je ne ka saba wa Allah a garin ko ba haka bane haka ne wataƙila za ka je ne ka saba wa Allah wataƙila ka yi tanadi ne ma za ka je ka yi sata wataƙila ka yi tanadi gashi nan dai abubuwa gashi nan fusuku daban-daban ashe mutum bai gane ni'imar da Allah ya masa ba shin duk ni'imar nan da Allah ya maka sai ka butulce masa to butulcin ne ya sa haka ma ya Allah bi azabikum hmm ma ya Allah bi azabikum ne Allah zai yi da muku azaba in shakartum wa amantum in da ku ka gani shakartum sai ya riga amantum ba in amantum wa shakartum ba in kuka yi godiya kuka yi imani ku yi imani ku yi godiya cikin neman na muku ku yi imani da abin da na baku wayannan abubuwan shi yasa wayannan abubuwan su ne a karabul bali ila Allah to irin ma'arifar shi wacce da nake na yaya dan Allah mai sauraro ya san irin wannan haka wanda ba malami bane zai yi wannan wanda ba wali bane zai yi wannan wanda ba maftuhi bane zai yi sai faɗa haka ka ɗauki sauran tafsiran za su kawo maka irin wannan kusa wani gurin za su harba ka wannan kuma ya dawo ne ya jona ka da Allah fi wato hanyar yanke daga yau ashe mutum ya gane yana da hankali duk abin da ya gani ya ce alhamdulillah jama'a ku duba wani abu guda ayayi na sha faɗa muku wannan gashi ruwa ne nake sha alhamdulillah lalzi sakani bila haula li wala quwwatan minni ne na fara faɗa wannan ya sa an gafarta wa mutum zunubinsa ma ta kaddama wa ta akhara ma ta kaddama wa ta akhara da Allah ba a karamu usulin ba ne saduwa da Allah ne mafi sauki ka ci abinci ka ce alhamdulillah allazi af'amani bila hawla li wala quwwata minni ai duk ka fitar da karfin ka ka bawa Allah ashe ka gane shi ya maka kenan ai ana son ka gane ni abin da ya maka in ka tashi daga bacci ake cewa alhamdulillahi allazi radda alayya ruhi alhamdu alhamdu alhamdu alhamdu alhamdu duk Allah ya maka tanadin ka dawo wajen Allah ne ka dawo wajen Allah ka yi godiya ka dawo wajen Allah yanzu nan sai ka ga an na tububuki abubuwa to malam ka sha ruwa ka gode wa Allah ya an gafarta maka zunubin kamata ka dawo zunubin ba sai sha ruwan su arba'in ba wanda bai sani ban ya sha yana na ji daɗi shi kenan ka sha banza babu ibada ba komai ba ibada haka mutum zai tashi gongon kawai ya yi sajjinwa bai bai kawai ya sha ya mar daɗi ya sha ruwan sanyi ya mar daɗi ya ce wallahi na ji daɗi to sai kai yaya sai kai yaya me kace wanda ya jiyar da kai daɗin ko kai kai da kanka wa yi taudu ne mutu laila tausiwa wa rufa ma abbara bihi da yawa kuma shau da naira kakenta a jerinsa an imani akan imani wa fassaruhu bihi ya fasanta shi da imani kama tushiru ilayhi al-muqarana kamar yadda mukarana zai maka ishara fi hadhihi al-aya a wannan aya fa yaqulu al-imanu shi imani huwa al-farhu lil mun'imi shine farin ciki da mai ni'imtarwa kaga la tabrahan bi an umin un'imta wa wabraha bima an ama in aqalta wanda ya baka me kai me kace kai na yi farin ciki da wannan to imani ne ke sa wancan kuma mukaran da yake magana kenan fa yaj'al al-farh sai sanya farin ciki alladhi wa shukrul qalbi imanan shine godiyar zuciya cikin imani wala iskanan babu rikitarwa annal imana shi imani la yakunu haqiqiyan illa ma'ahu baya zama haqiqi sai tare da na gaske sai tare da shukur kenan in zuwa natijatu domin shine natijar da yake fitowa walazimu kuma haka suke lawazimu ne haka suke a makale lawazimu ne godiya da imani wa kare kuna al'adfu yana iya zama adafi fi ayatin cikin aya da tafsirin saboda fasara fa yukhadhu minha ana kamawa ma qala radiyallahu anhu abinda shi ya faɗa min annal imana cewa imani huwa shukuru shine godiya walau arafa al-insan haqiqati shukuri da mutum ya san menene haqiqati shukuri lamu li aqalbahu da zuciyarsa ta cika wa qara aqalu da hankalinsa ya tashi muhabbatin billahi cikin son Allah wa surura da farin ciki da Allah da mutum ya san kun gane walau arafa al-insan haqiqati shukuri da ka san menene haqiqan godiya lamu li aqalbuhu ai duk mutumin da yake maka godiya cikin abubuwa to insha Allah sai ka dauke shi mutum ne sai ka dauke shi mutum amma mutumin da zaka mar abu ya dauke ka kawai ga kanan kai ma a level ɗinka ya kake ji eh iyayen mu suna cewa in aka aike ka ka kai wa mutum alheri in ka kai mar alheri bai nuna ma godiya ba in ya zo ka ce me yace maka ya ce yayi shiru ya karba ya ce ka koma ka ce ba gidan bane kai mantuwa ne duk da yake koya mutane to abin da baka sani ba a baka wayan ka ga mu menene audu audu ya shi fada a hausance yayi tsuntuwan ahu sai zuba ya ce sai an cika sai an cika darin ya dauka kaga duk san zuciya shi yake manne wa'annan hanyoyin gaba ki dai mutum baya ba idrakin ainihin hakikan abin da ake nufi ashe shi soyayya godiya da mutum ya san hakikarsa lamuri a karbuhu da zuciyarsa ta cika wa tsara a kalbu da hankalinsa ya tashi saboda ne mahabbatin billahi wa sururan wa farhan wa huburan jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha kuma gaskiya an tilastar wa zuciya ta so wanda ya kyautata mata da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridu an yurjima anful adu aduyi falyu'addibu waladahu eh idan kana son ka durmu zahancin abokin gaban ka to kai wa dan ladabi idan yayi wani aikin alhairin wa mutumin sai ce ba dan dana ba ai babu shukuri a kanuna wato ɗanka ne abu shi uban yana yana gaba da kai amma saboda ɗanka ya tausasa saboda aikin alheri ne ashe shukuru ne domin abin da ya mar din yana ganin akwai godiya ciki ne ya kamata ya nuna godiyar sa ya daina wancan bala'i haka ne wa ma ahsanu ilayka fil haqiqati wanda yake kyautata maka ba wanda yake kyautata maka haqiqa illa rabbuka sai ubangijinka shine dalilin wajen shi Ibrahim la tabra an an ummin un imta wa faraha bima an ama in akalta wanda ya maka kyauta ba shi bane wanda ya turo shi ka maka kyauta shine Allah to amma an girmama wannan dan ka gan shi saboda ka ce ka gode in ka gode al'amru yarju ila rabbina hmm wa huwa alladhi sahara laka qulubi ibadihi domin shi ya sahara zuciyan wanda zai kawo yace kai masa wa falausha da Allah ya so la akasa sai ya sa kiyya ya ce ba za a baka ba falan yan fauka bi shayin ba abin da zai amfani da kai ya dullu bi zalika kullu ala shuhudin ni'mati min Allah wannan yana nuna maka kawai ni'man Allah eh ni'man Allah ne wayar ka an shuhudul wasidati yana hawhawar da mutum daga shuhudi na alwisadati na tsakiya ila mun'imi zuwa ga mai ni'ima shine subhanahu wata'ala wa annahu lamarin la mun'imu illa huwa ka sani babu mai ni'imtarwa sai Allah wala muhsinun babu mai kyautatawa wala nafi'un babu mai amfanarwa shi wa sai Allah wa anna gairahu wani Allah la yamliku li nafsi ba abin da ya mallakar wa kansa balle ya amfanar da wani fadlan an gairi durran wala nafa'an ko cutarwa ko amfani wala jalaban wala dafa'an ko ya kawo ko ya tunkuɗe babu wanda ya sai Allah wannan tauhidi anan bai yi ba wannan ne a ce mushrikai ha za mu je babin da ake cewa qur'anin an man fifita salatin fati akan qur'anin za ku ji kusan da shi san izala za mu ji albarka annabi kuma Allah ya ba mu dama lokacin abun ya budu kowa ya bude ya ga ga abun da wannan aka yaki mutane shekara talatin qur'ani ya fi an ce ne salatin fati ya fi alqur'ani so dubu kaza za ku ji duk abin da shaudan ya faɗa kawai tahawili ne canzawa ne haka aka canza da gangan dan a ci mutuncin bayan Allah saboda Allah ya alƙawarin ya cika aljanna da wuta da mutane Allah duk lokacin da ka je mana imtihani to ka ba mu daman ci Allahumma nas'aluka al-lutfa fi ma jara bihi al-maqadir eh nas'aluka al-lutfa fi ma jara bihi al-maqadir domin shi imtihani wa inda al-imtihani yukrimu al-mar'u aw yuhanu shi jarabawa baka da garanti kai in dai za a yi to ko ka ci ne ko ka fadi dole ne to Allah ka sa shi na'am wa kullu man yu'ad man yu'amiluka wanda zai mu'amala da kai waya kudu ya daka ya yi riko da hannunka fa inna ma zalika li illatin zai yi maka ne saboda wata illa wa garnin ko wani manufa hatta al-arif har arifi idza akada bi yadika zai riko da hannunka wa rahimuka ya ji kanka inna ma fa'ala ma aka zalika da ajali maulaka yana yin haka ne dan ubangijinka ka gani ka ga kullum man yu'amiluka wa ya'khudhu yadaka fa inna ma zalika li illatin wa zarad duk wanda yayi maka mu'amala ta duniya kenan bi ma'ana man dallaka ala dunya faqad at'abaka wa man dallaka ala allahi faqad haka ne wa kullum man yu'amiluka wa ya'khudhu yadaka duk wanda zai yi mu'amala da kai ya riko da hannunka fa inna ma zalika li illatin wa zarbi wannan ya tafi da kai ne cikin wani illa ko wani garaji a ko wani manufa da yake da kai hatta al-arif shi arifi za a kada biya lika wa rahimaka in ya yi riko da hannayenka ya ji kanka inna ma fa'ala ma ka zalika al-ajali maulaka yayi ne dan ubangijinka ba dan kai ba fa inna ma ra'aka liwajhihi zai kiyaye ka ne waje yi saboda zatin Allah fa zalika li illatin shi ma illa illallah sai da in yayi dan Allah subhanahu wataala inna ma yu'amalaka wa yarhamuka fadlan wa ihsana sai ya maka mu'amala ne dan fadala da ihsani da kyautatawa wa karaman wa mtinanan da karamci da kyauta la li amri sabiq ba da wannan horon na baya ba wala li shay'in la yakun ba da wani abin da zai riska ba inna ma huwa mahadul judi tsantsan kyauta ce kawai ta Allah. Allah ka samu daga cikin haka. Kar ka ɗauki muridi ya zamo bawanka. Shi yasa Shehu Tijjani bai yarda muridin ka dan kai shehi ne muridin ka ya zamo bawanka ba. A ba a ce ka yi wa mutum ka nuna masa Allah dan ya tara maka duniya ba. A ka yi masa dan zatin Allah shi kuma Allah ya nuna maka shi. Ya nuna ya nuna ka ka cancanta ya maka wani abu. wannan amma ba dan kai dan ya baka ba in ka yi haka baka yi baka zama baka gaji abin da ake nufi daga wajen shoki dan ba yawanci abin da yanzu shi ya baki kenan aksari shi wasu suna tafiya ne suna son duk wanda zai zama muridin sun ba in ba zai dinga ba su kuɗi ba koran shi suke yi ko su dinga kyamansa ko su dinga musguna mar saboda bai ba su ba wannan ba tsarin shau tijjani ba ne ba tsarin shau tijjani ba ne ba tatar saboda shi ɗan ɗariƙar tijjani a hurrun fi nafsi dan kai in dai ina ɗariƙa kana ɗariƙa ko ka kai wani kujera to bai hana ni ma wata ran hau kan kujeran ba saboda haka Allah ɗan ɗariƙa hurrun fi nafsi abinda da ake so kwaɗayantar da shi aikin alhairi ka nuna masa yadda ake aikin alhairi wannan abin da ake so kenan amma ba wai kai ka sa ya yi maka ba ka nuna masa ga wani abu na alhairi yi ga wani abu na alheri ka sa shi akan wannan ya dinga yin aikin alhairi idan Allah ya wajahantar da shi ya yi maka shi kenan amma bai yi maka ba kar ka ɗauke shi kuma abokin gabanka kar ka ɗauke shi in ka yaka baka tafi da shi akan tsarin shau tijjani ba yawa babu wani abin da abin ba hanyar kuɗi ba ne hanya ne na neman zatin Allah in kuma ya zamo ka tara muridai ne don ka tara kuɗi sunan shi illatun wa gardun kamar yadda shau tijjani faɗa eh illa ne wa gardun amma in ka yi shi ne saboda zatin Allah don ka karfafa mutum ka nuna masa hanyar Allah wannan shine ka yi shi hasatan liwajhillahi takriman wa isanan wa tafdilan wamcinanan shi kuma ake bukata mutum ya yi Allah ka taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu fala yan baki li abdin min wajibul wujudi ko la innama huwa mahdhul judi wannan tsantsan kyauta ne min wajibul wujudi daga wajibin alwujudi samuwan da ka samu ciki fala yan baki lil abdi bai kamata ga bawa an yi arifa an yi arifa ya sanar da wani ba illa maulahu sai dai sanar da ubangijinsa ma'ana kar ka sanar da kanka kar ka nuna wa mutane kanka a ka nuna musu ubangijinka wani aboki na ya taɓa tambaya na yake ce mu da Allah me yasa ku yan ɗariƙa almajiranku suke ganin ku da girma su almajiran su ba sa ganin su da girma yana ce mu annabi muka nuna musu ko kuma kan kuka nuna musu mu annabi muka nuna musu ko kuma kan kuka nuna musu a duk lokacin da shehi ya nuna wa muridansa kansa to ba sai sun yi faɗa domin in dai suna tafiya to su ma sai sun ɗauki wannan girman kansu dora saboda haka ana nan ana nan sai sun ce mar sun gani an ce ya zo shi ma ya musu mubaya su ne eh an fara kenan eh sai kuma ce yaushe ka zamo kaza shi kuma rabe-raben na Allah sai ka ga mutum kaman kai ne shehin zan kuma shi ne shehin ka na taɓa ga muku wani abu a zahiri a zahiri kamar ni ne malamin Hamisu Jajere muna tafiya umra duk shekara muna zuwa umra sai ga shi nan sai ce min wannan umurin nasa ya yi wa iyayen manzan Allah ne ban taba wannan tunanin ba ban taba kawowa ba sai a gurinsa na koya amma a zahirin abubuwan da yake tambaya ni ne shehinsa ni ne malaminsa amma kuma ga abin da ya zo da shi ni kuma ban sani ba daga kan nasa ne har yanzu ban sake yin wani umra nawa ba na yi iyayen manzan Allah ne kuma daga gurinsa na koya to wani gadara za ka yi abinda Allah ya nuna maka ya nuna wa wani wanda bai nuna maka ba kuma to idan ka tsaya da girman kai dan kawai an ce babu kaman ka babu kaman ka in ka hau ai ka hau keken bera ko eh an hau ka hau keken bera don sai sauka sai masha Allah eh alaji fauka samai sauka sai ba Allah azza insha Allah kusan haka da ka shi bai kamata ba gaskiya kuma mafiya yawa a yanzu tafiyan da ake yi din mafiya yawa abin da ake yi da nuna kai ake yi mutum wai yana neman muridai wai don a tara mara kuɗi in suka zo suka dinga wahalar da kuma ba sai yaya sai ka sake roƙon Allah ka kore su sai a barka da su eh kuma a hana su kuɗin ku ta bala'i tun da ba Allah kake nema ba su kake nema to an baka su din an barka da su kuma Allah karka mana haka. Allah ka wajjahantar da wanda yadda aka mana aka nuna mana Ubangiji ka sa mu ma mu yi haka. Mu nuna wa mutane abin da aka nuna mana. Ga hanyar da ake yi ake kaiwa kowa ya ji. Abin da ya kamata in yau aka ce duk garin nan an tara bayan Allah a garin nan wannan gausu ne wannan kudubu ne wannan mufatul kunuzi ne wannan yana cikin abdal wannan yana cikin nuqabau ni a tunani na ni wallahi dan su dalili idan wani bala'i ya zo garin tun da garin ana yawan kai mata hari idan ni na roki Allah a kujera na in Allah ya bani kujera bai yi ba sai ta kai mai kai mai in muka haɗu duk muka kasa mu ce mu haɗu sai mu kai tsara wajen Allah sai Allah ya dauke an yawaita an yi alheri wannan haka ne shehu mu abin da yake cewa Allah ka ba mu arziki Allah ka saukar da arziki cikin garin nan sai nake shi cikin garin nan ko cikin gidan nan yake amala rasu yake cewa idan Allah ya saukar da arziki cikin garin za a samu sauki Allah ya ba wa masoyinka arziki kai aka ba eh ai ana koya mana karatu ne domin kuma Allah kawo ka bani rabbana atina ka bani kawai ni kadai wannan akwai adalci ciki in aka baka za ka iya ɗaukar nauyin mutanen da su zo nema a wajenka kora za ka yi kai ta faɗa kai ta faɗin rai kana cewa an dame ka kalla ina linsana lai daga ra'a haka ne don aka ba wancan aka ba wannan in wani ya zo ai ba kullum ne za a zo wajen ka a samu sai a je wajen wani kuma sai a samu a can ina ganin kamar hakan zai fi hakan tsarin Allah ya fi haka to wai mutum ya mace daga shi sai shi in aka ba iyaka ya ta zuba ya tara ya tara ya mutu bai yi masallaci ba yayin zo su hau kan dukiyan ba wanda zai ba wanda zai masallacin bayan ka a nan garin mun ga wanda Allah ya musu haka sun kyautata wa ƴaƴan gaya iyayen su mutu sun giya musu da shi kuma ba su yi musu wani aikin alheri ba duk an yi irin wayannan ga sunan kuma duk aya aka bar mana ba dan komai ba saboda mu kiyaye duk aya aka bar mana ka tara kuɗi ka yi ta tara kuɗi ka yi ta tara kuɗi gashi nan ya zama maka bala'i in ka mutu kayan kuma su ki jin tausayin ka Allah Allah suke ba su tashi an ce kwanan na akwai wanda ya mutu a nan garin ƴaƴan ya suna Abuja sai suka ba ɗaya wai suna wai sun gama kwanakin su za su koma sai dai karin ya tsaya wajen jana'izan suka koma bin su wannan a lahira in ana bin shi bashi za su biya a duniyan ma kuma a nan garin aka yi kuma recently bai kai wata uku ba ya'ya na ciki anya na ce ko shi ya yi gaisu ko a yawon ta zubar aka kamar wannan duk ya faru to irin wayannan duk na ce aya ake nuna wa mutane in ka gaishe a aya ka kiyaye menene Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu Allah ya taimake mu Allah ya kara mu san bayin Allah فلا ينبغي للعبد أن يعرف أن يعرف إلا مولاه كي كما تباوى يسند متاني وانا بمبا وبنجي سبا وأن لا يرى إلا إيسانه وكما كان يغني سيكوت تاو الله ورحمه ورحمه da kuma tausayin Allah fa huwa allazi ahsana ilayhi domin Allah shi ya kyautata maka wa ajra minnatu alayhi kuma ya gudanar da kyautar zuwa gare ka yuhaddu bi zalika kulluhu al-abd fi maulahu wannan shi ya kamata bawa ya so ubangijinsa da shi wai rashidu ya shirya da shi Allah ya talibu shi wawo kar ya nemi wani ba Allah ba wa ya dilla ala Allah wa da ya yi nuni zuwa ga Allah makaɗaci wa ala tauhidi da ta Allah halisan dan neman yardarsa wa ala muhabbati sirfan ya zabo soyayyarsa da Allah yana nan da'iman sirfan wa abadan alhamdulillah za mu tsaya nan sai gobe muna cikin rayu in Allah ya yarda Allah ya ba mu nasara Allah ya datar da mu Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya shirye da mu Allah ya samu daga cikin bayan salihai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir lak ilat ولا هدي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مدار الذي صلاة تامة آمة مقبولة شاملة دائمة مدار لله وضاعفت بأبعاد على عشرة مرات ما في علم الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الحمد لله الفاتح